الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أعتبر دار الله دي شابك محرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabun nika a wannan littafi na Umdatul Ahkam as-Sughra ta babban malami Abdulwahid ibn Abdul Ghani al-maqdisi al-jama'i rahmatullahi alayhi inda muka da darasi na 91 zamu ga darasi na 92 hadisi mai lamba ta 306 a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana idan ba manta ba muna cikin kitabun nikah littafin da yake magana akan babbar mu'amala ta aure inda kuma muke tunatar da junanmu akan manufofin aure aure yana da manufofi in kana so aurenka ya lafiya ka kuma ji daɗin rayuwa to ka san me manufar aure da yawa ne waɗanda muke samun matsaloli yanzu za ga mutum ba ma ya so ya ji an yi zancen aure kuma ya taɓa yi ko shakka babu an yi rashin sa'a wato da farko ya yi shiga bai ya shiga da ka amma sanin manufofi yana za duk irin kalubalen da zai zo mutum ya iya hakuri a kansu ya kuma rika jin cewa lallai aiki yake na lada ɗaya daga cikin manufofin aure shi ne kamar yadda muka faɗa ana yin aure don biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah ya ba da umarni yace wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba duk wannan ayoyi ne da suke wato ne na cewa idan kai kai wa Allah biyayya kuma ga hadisi da annabi ya ce hadisi ibn mas'ud ya ma'ashara shabab man istada aminkum al-ba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda ya samu iko a cikin ku lalle ya aure manufa ta biyu ana yin aure don neman lada domin idan mutum ya yi aure ba wai rayuwa ce ta hodewa kawai ba kamar yadda wasu suke ta gani cewa ai ta rayuwa aure hodewa ake mutum ka ji yana ai na aure kaza saboda bai san ya yanayin dawan garin yake ba saboda haka rayuwa ce ana yin ta don neman lada shi sa annabi yake faɗa a hadisi yake cewa wa fi budai ahadikum sadaqa wato hatta saduwa aure da mutum zai yi idan ya yi wannan Allah zai ba shi ladan sadaka sannan kuma annabi yake cewa hatta ma ta da alufi jimra'atuka har abin da zaka dauka ka sa a bakin iyalin ka shi kansa wannan shi ba lada za a baka akai na uku ana yin aure don kare kai daga albaja idan dai mutum Allah ya ba shi lafiya to ko shakka babu akwai gabar da zai je sai ya ta ya karfe dan da kuma zuciyarsa in ba haka ba zai fada wasu hanyoyi marasa kyau ko dai fada zina ko ya koma masturbation istimna'i ya je ya yin wannan ko ya koma kalle kalle kullun da waya zai kuya ya ta kallon batsa pornography saboda haka wannan kaga hanya ce ta fadawa ne wato cikin albasha domin Allah ya cewa yi wa man ittaqa wara'a zalika fa ulaika humul a'dun su wanda ba ta hanyar aure yake jin daɗi wato dan ta'adda ne saboda haka ana yin ana kare kai daga alfaja domin annabi ya faɗa hadisin farko da ibnu mas'ud yace fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fari domin yana rinje gani zaka wanda ya aure ne manufa in ya zo yana daddana waya yanzu ya ga wata tsarara wuce ta zai don ba za ta burge shi ba sai dai yana da zuciya mara lafiya amma dan ka ganta ta ga ko tana da kaya ba tsatsu ne ya jujo ma jujo ba za ta burge ka ba domin kai abin da ya bi wannan ma ka gani to me zai burge ka babu saboda haka aure yana sa a rantse gani wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna ko shakka babu inda kai aure da manufa to wayannan ba su shiga ya juju ma juju ba za su burge ka ba sannan na hudu manufa ta hudu ana yin aure don daukar nauyi in aure daukar nauyi ne duk wanda ya aure Allah ya ba shi iyali ko da domin iyali tana fara da kan matarsa ko da bai haifi yaya ba wannan matar da take karkashin sa nauyi ce domin shi ne responsible akan saboda haka nauyi ce a karkashin sa duk abin da yake na da dawa shi sa gurin daure a daura aure za a gaya ma wato da ciyarwa da shayarwa da gurin zama da saduwa duk yana kanka sai an gaya ma saboda haka wannan abubuwan akwai abubuwa da yawa wanda suke karkashi ilimin ta lafiyarta duk wannan abubuwan ba sai an fito kurukuru an gaya ma ba yanzu ya dawo kanka domin da mahaifinta ne yake mata yanzu tun da kada ko da aka kulla aure komai za ka kai za ka komai saboda haka wannan shine shi sa annabi yake mana ala jariya sai ne duk wanda ya kula da yan mata guda biyu hatta ta buluga da yau mal kiyamati ana huwa ka hatai duk wanda ya kula da yan mata biyu an faɗi mata ne saboda a lokacin kyamar haihuwar ya mutum ba ka san kowa baya so saboda mayaka ne su da noma in aka haigo mace me za ta yi ya ji miki ce a gurin sun fito a haigo musu namiji in garba shi za ka ji ana gaya ma wato a ce ba wani ibnu harbi wani dan yaki domin sunayen ma da suke sa wa ‘ya'ya sunaye ne da yake nuna cewa ‘ya'yansu jarumai ne. Kawai sai ka ji wani suna wani iri, saboda zuwa ce ɗan ya tashi zama jarumi ba a san matsoraci. Ko dai iya noma ya ƙware a noma, ko kuma ya iya yaki, ko kuma ya haɗa duka. Irin wannan ceto mata kuwa babu wannan. Sannan na biyar, manufa ta biyar ana yin aure don kwanciyar hankali. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا بيتي لتسكنوا إليها ko shakka babu in kaga mutum bai samu nutsuwa ba to bai auri wanda yake so take son sa ba domin Allah ta yi waje ala bainakum mawaddatan wa rahma wayanna abubuwa ne duk wanda zaka aura in ba wannan to ko shakka babu ba za ka samu nutsuwa ba za ka ga kai aure amma kullum idan ka a waje kai wuri wuri da kai ba yunwa ba ce ko ka ci abinci ba za ka yi nutsu ba domin nutsuwar tana cikin wannan matar mutukar baka same ta da gurin da wallahi duk cin abincinka sai idan ka ya fito saboda haka ki sa kullun shawarar da muke bayarwa kar ka take wani ya zo wai a zo ka ce ba ba ta so ka ce wai ba ta da hankali nan gaba za ta gane kar kai wannan auren kar ka koma domin kullum magana da muke yi shine wato mata suna ana ana mace tana son ka ba hakuri kake wannan tara kuma ta ce ba ta yi saboda haka wajibi ne mu kula da wannan mu mu mu lura da shi da kyau sannan manufa ga kuma annabi ya faɗa hadisi ingantacce na daga na ba shi wannan an gane ko yace arba'un min sa'ada abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu a gidan rediyo wanda daban suka kira kuma ana buƙatar ku amsa na kuma ɗauka ka aji an gane ko abubuwa guda hudu suna cikin abubuwan da suke na nutsuwa to ɗaya daga ci akwai aure samun mace ta gari manufa ta gida shine ni'imar yaya ko shakka babu samun yaya ni'ima ne sai dai ka sani to an maka shirya kula da yaro ba karka haihu karka so ba haihuwa yawwa haihuwa ba dole bace amma kula da ɗa dole ne ya kamata mu lura da wannan ina yawan lalata wannan kuma shi ni kullum abin da na yarda da shi ba wai yawan ɗaya ne yake kawo rashin tarbiyya ba kawai rashin kula ne in ba ka da kula ɗaya ma ga masu ɗaya ɗan nan sun gundiri mutane guda ɗaya ne can wani kwa ƴaƴansa goma kuma duk lafiyar su saboda haka ba ji bane rashin kula ne na ba da misali a masallacin nan a jera akwai bawan Allah da ya gaya mu yace su sittin ne a gidansu yace kuma gaba ɗayan su ba ɗan iska su sittin saboda haka ba shi bane in ba ka shirya kula da yara ba to kar ka hauri sai da za ka gane ba yawan da yake hana su kula ba ka ba wa yanzu matar ka kajin gidan gona guda hamsin ka ka kai da yake kula da su za ka hada da dare taki da ke ta duba ta ga fitilar ta mutu amma yanzu yaran ka je mutu ka je yanzu ka fita na tabbatar da ka buga zuwa primary in aka ce ka tsinto yara sai ka ko mota na rantsi da Allah da yawa sun fito ba su bata ba sani ba wani kowanne babu a jikinsa saboda haka wani za a gai shi bayan magarba yana ta neman akuyarsa wai ta fito ba sani ba amma ba ruwansa da ɗansa saboda haka ba shi bane ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya kada tura su wanke mana kwakwalwa domin annabi alaihi salatu wasalam ya ce a haihu amma haihuwar nagartattu ake so shi ne ba wuce yake cewa da haihuwar yuyuyu gara ɗa ɗaya kwakwara wannan shi ne kuma kaga hadisi ingantacce na ibnu abbas in ban manta ba annabi cewa idza matal insanu in kada amaluhu illa min salati in mutum ya mutu ayyukan sa yankewa suke banda ne wato salatin abubuwa uku kana mutuwa komai na gare daya yadda ka za ka ɗauke wuta to na farko shine annabi alaihi salatu wasallam yace sadaqatun jariya shine sadaka mai gudana na biyu aw ilmin yuntafa bihi ko ilimin da ka karantar ake amfana da na uku shine muhallin jahil awwalan salihin yad'u lahu ko ka haifi da na kwarai ya rike ma addu'a kan ka kin yana ba magana za ku koya ba ya hake ma ya hake wa iyaye addu'a ya koya da yawan ba za a ga matasa yanzu sai baban ya mutu suke tambaya ya zan sa shi addu'a da yawa ba a yi ni dai na samu wannan experience mafi yawan mutane masu dan kwazo ne ma za su tambaye ka ya zan yi rikai mar addu'a yanzu da ba yi waye gaya ma in yana da rai ba a yi ba ai ba mu ta jin cewa in ba ka babanka addu'a ko iyaye mahaifi da mahaifiya a rana addu'a sau biyar sama da jere ce ba mutumin kirki bane idan biyar daidai kake yi yace kai ba mutumin kirki ba kai ba mutumin banza ba yawa sai kana yin sama da biyar shikenan to kaga ake ba sai sun mutu ba in sun mutu dora kawai za a yi dora za a yi akan abin da aka saba saboda haka ya kamata mu lura da wannan na bakwai shine wato kariya daga cututtuka daga cikin manufofin aure za ka yi don kare kanka daga cututtuka yanzu wanda yake da aure baya biye biye ba ya tsoron alfa ko ba ce kowa ta gwada ya tsabi ina ruwanka a gwada ba amma ka ga masu ɗaukan buta za su kama ruwa ka san da matsala an ce kowa sai an yi gwaji eh kowa ce sai an kawo gwaji gwaji ta kama kani ba za a ɗaura aure ba sai an kawo gwaji a yi ta kama kani saboda haka ka ga ba ruwanka da wasu cututtuka idan ka tsaya ga iyalin da Allah ya hore ma iya su kaɗai kawai sannan kuma manufa ta takwas ne za a samar da musulmin gida domin ga ga musulmi ga matan ka musulma ka ga yayanku za a yi ta samar da wa yaya musulmai cikin yarda Allah madaukakin sarki to ina ga ko kuma na tara shine dawwamar da wanzuwar dan adam kaga wannan aure yana dawwamar da wanzuwar dan adam domin ne za a aure za a haihu in aka daina aure aka tsaya sak to kaga an daina samun yaya dan adam ba zai wanzu ba kenan to shi ne abubuwan da malamai suke kawowa a dunkule suna da yawa amma wayannan na gan muka tsaya iya su ya isa kawai to za mu tashi hadisi al-hadisi tarihi ba da salatu riya hadisi na dari uku da shida. Ana bi wani rabbi Allah anhu kan an karɓo daga ba wani Allah ya kara masa ya jayi shi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi kira da insha Allah tabbata a gare shi yake la yujma'u la yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha. Ba a hada mace tsakaninta da gwaggwanta. Kanwar mahaifiya koyar ko a kanwar mahaifi koyar mahaifi ka auro yarinya sannan ka je ka hango wata kanwar babanta koyar babanta ka ce ita kake so kuma za ka tsara ba yi kaga wannan bai zuwa ne bai zuwa aya da kan kawo an ji an ce ma ubayna al-ukhtayn can kaga in jira ɗaya ke kai ko ji abai ko ji umma ya kai magana nan kuma sai ne sai ya zo ya ce a to wannan ai in nan da ce kawai kanwan ba ba ya bincike koyar ba ba komai sai annabi ya ce ba nan ma ba a hadawa domin ka hada ta da kanwar ta rika ce mata ne kenan ba yi wala bainal mar'ati wa qalatiha ko kuma ka auro mace ka auri wato kanwar mahaifiyar ta koya shi ma ba a haɗawa amma idan ko rabu ko ta mutu ya halatta ka auro kamar yadda aka hana ka can yan uwa hasana da husaina idan ko rabu da hasana aka da za a iya baka husaina sai ka auro an gane ko yawwa wannan shi ne duk da abu ne da wahala kafin a yi auren ko an yi taki zama wannan za a iya yi za su iya ba eh za ga gidan za a ce su dan ma a ruba su za a ce ni in kana son wanda a tambaye ta ke kina so eh tana yi shikenan na taba gaya muku na gani na taba gani inda aka yaka yadda ki zama aka tambayi kan wanda na so kai kana so yace eh aka yi auren kuma da ta yi wuta ta je kai mata jego kada dai ya zauna gaba ɗaya wannan ruwan wanka da waye da wankan duk ita dai ai ba zan sani ba ko ta yi da na sani ko ba ta yi ba amma dai har ake wannan yanayin ba ta aure ba ita Me za mu koya ƙarƙashin hadisin na ɗaya ta harimul jam'i bainal mar'ati wa khalatiha haramcin haɗa mace da ni da gwaggwanta wa bainal mar'ati wa ammati ya ko da innata yar mahaifi kanwar mahaifi yar mahaifiya da kanwar mahaifiya na biyu dalilin ala taqsisi umumil kitab wa huwa qawlu kaga wannan dalilin ne da yake nuna taqsis kaga qur'ani yayi umumi da yazo hulimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ya gama faɗa nan kuma da hadisi ya zo je ne sai ya tafiti ya ƙara ya ƙara ba wani akai sannan hadisin yana ga ɗaliban hadisi mutsala yana bayani akan qabulul khabarul ahada wato qabulul khabarul waqi fil ahkam ahad kenan can da wasu ke wanda ba su da alaka da ilimi ma suka shiga rigima ahad da mutawatir sai ga mutum ko da larabci ba zai iya rubuta sunansa ba amma wai da shi ake tattauna akan ahad da mutawatir kamar dan firamare ne kaga dan jami'a ko kun zo kuna rigima akan diwaidi kaga dan firamare yana sa bai dan Allah ba sai ka ji kamar kamar ke shi ba ba zai gane bai san me ake yi ba kuma wai da shi ake ya dai san di ya san wai amma bai san diwaidi da sun ba bai san ba bai san ba نعم الحديث الثاني بعد صلاة مئة حديث هذا يقول بقول أنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أقر ولا عقبة أنا عامر الله قال ما تيجا عقبة بن عامر الله جزء من كبار الكتاب النبي من مكذوكم سنة كنا عقبة ابن عامر ابن عبد بن عمرو بن علي بن رفاعة الجهني yana cikin manyan malaman da suka san littafin Allah ya san Qur'ani matuƙa bi ma'anar kalma ka san zuwa ka je mutum ya san alkurani ba iya karatu ba kawai har ma'anarsa to masana littafin Allah ne ya haddace shi kuma ya san fassararsa sannan malami ne na gado ai ya kamata da ba ma da cin alkurani ya san gado domin ayoyin gadon suna kansa an gane ku duk da cewa ilimi ne mai zaman kansa sannan kuma mutum ne fasihi sha'iri dan in ya zauna nan da nan da ya haddace alqur'ani nan da nan sai a rubuta wato abiyat kawai wasu waƙoƙi kawai na larabci na bajinta kamar yadda Dr. Jamil yake kaga Dr. Jamil da ya zo lakta a nan yana da wannan baiwar kawai zai fara waƙoƙi kawai zai yi waka da larabci ta fasaha kuma sannan yana cikin mutanen da Allah ya wasu murya yana da murya ga murya kuma ga daɗi to yana da murya sosai in yana ji alkurani wanda suke sauraron su ba ta so ya dina ko a sallah ko a wajen sallah to shine ukubatu bin adam radiyallahu anhu ya raga shekara ta 58 bayan hijira da yawan mutane an ce sun tsaya sun masa sallah saboda da aka biyo duk da ba sun fiye midiya amma mutanen da aka tara suna da yawa to shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ina haƙa shuruɗi an tuko bi mafi cancantar sharadin da ya kamata ku cika mata halaltun biyar furut abin da kuka ne muku halatta wa kanku al'aura ta gobe farji kenan kaga ai wani idan ya je tana ya tar tana karatun medicine tana level 5 zai gaya mata cewa haba a wannan karatun naki dole ba ki aiki a dole ba ki aiki wannan karatu wani ba ki aiki ba wajen kaza kaza kaza ya ji daɗin zance kuma yana zuwa ya ce shi bai san magana ba shi ma baban ta maybe wannan abin ya ji cewa to yanzu ya za a yi maybe su suke ga karatun ki ya zo ƙarshe ai yi wannan jaridin ya ce ai ai alaji ko ilahi na ji ko ku sa ta a makaranta ba ni zan sa ta akwai masu waɗan wannan ni za ta karatu a gidana kuma da haka zo ya ce bai san zance ba kaga da bambanci da wanda dama da aka zo ba ta ma fara karatu ba sai mahaifin ya ce to shi ba ruwansa ɗan tana kan karatu a ce ya ce ki zo ki tambaye shi akwai wanda na sani haka shi mahaifin ya bara ya ce ki tambaye shi in yana so fani in ma in ba ya so ba ruwana aka kirawo shi na san shi a cikin malaman da awa ne da aka kirawo shi aka ce yaya ga abin da yake ha ban yi alƙawari ba gaskiya yace amma ina da ra'ayi da na samu fursa a gidana za ta yi karatu yace amma ban yi alƙawari ba da ya samu damar kwanin kan da yake ya kamata ki koma makaranta a hannun da ta yi karatu ta gama aiki ba ta ja ita kula da yara ya ike ta shi kenan to kaga wannan sharadi ne ba a yi da kafin aure ba a zo mutum an yi alkawari da shi an zo kuma yake bai san zance ba shine ba a so in ka san maganin bari kar ka fara maganin bari kar ka fara wani bawan Allah ya ce malam ka san me yasa ba na so ba za ta ta aiki yace sai na tambaye shi to wani bangare yace ba bangaren lafiya ko bangaren admin ne yace dalili ko ne yace tana da kirki mutuka yace to da wannan kirkin za ta je ta nemo wuta kun ji adalcin da ya masa yace me kirki ce yace wallahi ba tabbatar a ofis irin kirkin da take mu je ta yi ga dawon ofis yace ni kuma ina da jiki gaskiya a wannan sharadi ne yace kuma na sai ta gaya mu duk wani abu da take so na sana'a daga naira ɗaya zuwa miliyan goma wallahi zan ba ta shi ne iko ne ba amma sam to irin wayannan abubuwan ya kamata mu musamman matasa su kiyaye kada zumuɗin soyayya ya tsere ka sai an zo kuma ka zo ka kasa domin a gurin imam ahmad din da aka yi kowane yiri ne sai ka cika shi me dalilin da yake Allah ya ce ayu alladina amanu abu ila uqud ku cika alƙawari sai dai idan sharadi ne da ya saba wa Allah to wannan ba za a cika shi ba ko sharadin da zai halatta haram ko ya haramta halal haka annabi ya faɗa annabi cewa duk shirin da kuka ku cika ko guda ɗari ne sai dai wanda ya halatta haram ko wanda ya haramta halal kaga idan aka zo yanzu da zance zance kace ai daga ke ba gari ai ni wannan miki kijiya ba ni ina guda ɗayan ba da ana rabawa da raba zan ce kadai daga ke ba gari imam malik yace wannan sharadin banza ne in ka zo ka karya shi yace ne ba imam Ahmad ne yake sai ka fita amma guri imam Malik yake wa shi da wani fa'ida dadin zama gani ba sauro ne a gidansu shi yasa an ka ba zo karo da kaga saboda haka wannan gini ko kuma a yi jaradin cewa in kafin a yi aure ka ce to gaskiya ni na yadda kamar yadda ake ne kafin bisiya aure ne na zamani da yawa wasu suna yi da akwai bawan Allah da matar da zai kwanan da ta san mijinta ya ƙara aure a je ku sai ce ya yi tafiya a je gidan ɗaya ba ta yake da wallahi wata zani ba sai da sallan nan da ya zo ya karago sai raba su sai ta gane sai da wannan sallar ta gane cewa ya ƙara aure amma duk zaman da ake kawai ce mata yake ya yi balaguro rigimammiya ce in ta sani mai bi sai ya gari babbar rigar daura auren to kaga idan aka zo ya ɗauko a jaradi da yake to ni zan aure shi amma gaskiya da rana kawai zan rika zuwa gidan akwai masu wannan hukun da malam har yanzu kaga ina rana ne matan gidan ba za ta sani ba ita na hariya ce malamai suka ce wannan rushekiyar ka'ida ce rushekiya ce ba ta yi ba domin aure ba rabon kwana kafin a auren kai cikin daya bai ba to sai ka biyu idan mai tarukuri sosai sai su a to ya aka yi na saboda ta tarar da kwanan daga aisha sai aka ce wannan bayan aure ne shi ne bambanci bayan aure an zo ta yi da kanta ta saka wannan ruwanta amma kafin aure ka zo ka ce to za a aure amma gaskiya kwanakin duka kwana na matan gidana ne sai sai dai in rika zuwa da rana suka ce ni ba yanzu za ka ga matan saboda ita wancan da ya ce sai ta ce ta ta fifty fifty duk abubuwa duk wani responsibility na gida zai ba da hamsin za ta ba da hamsin wani ma ya ce a seventy five to twenty five za a yi ce kuma ta yi ta sai ta biya ta yi ta biya ta ce ba za ta iya ba ta rigima eh ai tun da nake fifty fifty komai kenan bala Isma'il komai kenan kudin gida kudin responsibility ne da ai kamar kalmar ta fita ko duk wani abu da yake na nauyi nasa to da ke ra'ayi to kaga wani abubuwa ne masu wahalar sha'ani isa ya kamata kowane bangare za ku ga Allah yana kira a tsakanin ma'aurata da mata da miji kowa ya ji tsoron Allah dan kowa sura da muka gama yi na karatun jera ya sura da talak ai kun ga sau uku ana maimaita cewa jin tsoron Allah an kai Allah zai baka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yuzim lahu ajra sai Allah ya tana da saboda abin da ake bukata a auren kenan in ba haka ba mace za ta iya cutar da namiji kowa zai gane da shi kada ita kada ta san me take ba namiji zai iya cutar da mace in kuka zo ku rika cewa mutumin kirki in ma ta zo gida a kore ta a ce ba ta da mutunci ta yi ba mu guri ko cutar da yake to shi ta ta kawar nan da tsoron Allah ita ce a hamu shi ba wani da ya zo ya tambayi hadar zubatari ko wani da ya ce wa zan ba wa ƴata yake zawuji hatta qi yace ka nemi mai tsoron Allah ka bata ba mai shago biyar a kwari ba ko goma a singa a taƙi yake wanda yake tsoron Allah mai tsoron Allah shi ne ko da yana da komai ma to wannan tsoron Allah zai janyo ya rika bata hakkinta amma idan baya tsoron Allah to ba zai bata hakkinta ba to wannan shine abin da wato malin ke kawo na me za mu koya na ɗaya wujubul wafa'i bi shuruɗi mutlaqan wajibi wajibi ne a cika sharadai da kiba kai an gane ko yawa to saboda haka na biyu yace kullu sharadin din nikahi la yuqalibu shara wajibu wal wafa'i bi duk sharadin da bai saba shara'a ba wajibi ne a cika na uku kullu sharadin din nikahi yuqalibu shara wajibu al-ibtihad anhu duk sharafin da ya saba wa jara'a kuma wajibi ne a nisance shi na hudu shurudin da gari a zimatin hurma in kawiyatin dudu li kauni ya isa haka bi halburu in wannan sharadan na aure yana da girman albarma a gurin Allah ma madaukakin sarki wajibi ne a cika shi hadisi na gaba da hadisi samin ba da salatu ne hadisi na ɗari uku da takwas an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam da ha an an shiga ya yi hani a wuta auren tsoka auren bangikiri in ba ka manda shi ne yadda ake wa shigaru abin da ake nufi da shigar idraji kenan wal wal mudrajatu fil hadisi ma hadath min ba'di alfaz ruwati tasala to idraji ne nan hadisi ya gare ya ke ba fasara me idraji shiga sai ya an yi zawida rajul ibnatahu mutum ne zai zo auren da yarsa ga wani ala an yi zawida hu ibnatahu shi ma abokin da yake zan aura ma yarsa sai ma ka bani yarsa sai ni za a yi kawai an gane ni ina da ya kai ma kana da ya to zan baka tawa kai ma ka bani taka kowa ya zama sirikin kowa kenan amma wa laysa bainahu masalat ba sadaki a tsakani kun ji ne illar rashin sadakin ita ce illar amma dan ta ba mutum karka akan sadaki kuma tana so ba ko ba komai gashi nan annabi ya ba sayyidina Usman har biyu ko ba haka bane duk da cewa ba musaya akai ba sannan annabi alaihi sayyidina Abubakar ya ba annabi yan sahi ma sayyidina Umar ya ba ki idan dai ana so da sadaki ya halatta amma wannan kawai musaya ne dan ba ka ya ta kai ma za ka ba ni ka kuma ba sadaki shine illa adamu sadaki shine ke ce ma auren musaya auren musaya tsoka kawai a jahiliya wannan abu ne sananne suna yi eh suna yi kamar a yanzu ga nan za ka ga a ƙauye za ka yanzu damina ta zo to lokacin lokacin lokacin haƙi ne a ƙauye za a ce sakin mata to wanda yake da ɗan ragowar kuɗi a hannu sai ya ce abokina yake yana zaune sai ya ji ɗan yana cewa ba wai na yi ba fasin ba wai ashe ya sako matar cewa ka aura sai ya wallahi ba zan karba ba zan karba wai ashe haka suke in yayo fasin ya bugo da shi ma lokacin da yake da dan kuɗi sai ya aura shi ma in yaji ba kuɗi sai ya sake ta kawai shi ma haka suke fasin da mata da fasin fasin suke wai suna zaune sai ya jira na na yi ma haida haida yake wallahi ban karba ba ban karba ba eh yadda ake yi daban yace wallahi wanka wai ake sakin jini yana gaya masa cewa ba ta fito abin da ya ake a jahiliya tsantsa to kaga tahrimu nikahi shiga an kira wannan da auren shiga auren tsoka saboda ba ta lafiya wasu malamai suka ce an jiro ne ma'udun min aslihi lugawi an jiro shi ne daga kadalin sa na luga domin a luga shine a rafu shi ne ɗagawa kawai ana cewa shagarar kalbu kare ya ɗaga idan rafa a rijilahu idan ya zo ɗaga kafarsa idan kare zai yi fitsari ba ko ga ɗaga kafa yake ba yawwa to daga wannan kalmar aka samu a shiga sai a ce wa shagaratul mar'atu idan rafa a rijilaha inda jima wannan ba zan fassara ba an gane ko ka annahu yuqalu la tarfa'u rajulun yawwa domin akwai marasa aure da yawa duk wanda ne sakon ake so je gurin su sun gane yawa yawa na biyu kuma al'illatu fi tahrimi wa fasadi an gane ko illar da ta janya aka me wato aka haramta kuma aka bata auren saboda ne kuluhi min as-salati al-musamma saboda ba faɗin sadaki wajen za aka haramta yawa na uku zikirin binti bi tafsiri shigar huwa misal wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala anna ghayra binti kal ukhti wa binti al ukhti wa ghayrihinna kal banati fi dhalik oke ni kawo shigar ibadin yin auren shigar barna ne na uku kenan walidhalika yufarriqu bainahuma shi sa ma ake rabawa tsakanin eh kamar yadda ya tabbata daga Muawiya radiyallahu anhu ya ji wannan sai ya zo ya raba ya ce riba sai na Muawiya shine kuma kaulin jumhur kuma shi ne ra'ayin shekul bin Badma a wata yin risala da yi da ya kira ta da suna al'anki hatul ba'ila ko cikin littattafansa in ya zo kan matsalar yana faɗa cewa amma an yi auren bai ba alhadisu ta fi ba da talatu mi'a hadisi na ɗari uku da tara ana ali bin abi dalib radiyallahu anhu an karɓo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da yanzu Allah ya tabbata a gare shi na ha an nikahil mutaati yawma khaybar ranar da aka yi yakin khaybar shekara ta bakwai annabi ya ce daga yau daga yau annabi cewa inni qad ajintu lakum fi nisfin ta da na ba ku umarni ku yi auren mutu'a temporary marriage idan sabai suka fita yaki sai a je a yi wata ɗaya biyu akwai wanda ba zai iya wata biyu bai sami da iyali ba to maimakon mutum ya shiga wani yanayi da wani tunani hankalin da baya kan nan aje ma a kake sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to duk garin da aka je ya halatta ka je ka samu matar da zaka iya aure da ita temporary ka gaya mata cewa to za mu zauna a garin nan tsawon sati biyu zan biya sadaki za mu yi aure in ta yarda shi kenan ya halatta farkon musulunci wannan halal ne amma ranar da aka yi yakin kai ba annabi sai na ali da kansa ya rawaito kaga ina Allah ne bai ne sai na ali domin har yanzu yayi shi a suna yi shi za ne ke cewa sai na ali domin suna cewa su mabiya sai na ali ne to sai na ali shi rawaito hadisin haramta muta'a sai mu ga shi ta wani daga cikin malaman mu wata ran yayi karatu yana karanta muslim ya zo wannan hadisin wani dan jiya a Zariya ya yi goma da takarda yace uban waye yace ba an hada auren muta yace uban Abdullahi eh ba da yace uban Abdullahi ya turo da takarda ya rubutu gora gora yana wannan magana yace uban Abdullahi shi ya haramta shi kenan kawai to da haka auren mutum haramun ne haramun ne har zuwa ranar kuma annabi yace ila yawmil qiyama har kiyama daga yau har zuwa ranar alkiyama wa an yuhumil humul ahadiyya da kuma cin naman jakin gida da ana cin jaki ana cin jaki da amma daga ranar jiwa kace da dan wani sahabi yake tukwanen mu ba akwai wanda sun tsora tukwane kamar da ummu salama take faɗa tukwanen su suna zabalbala wannan aroma din kanshi yana tashi saukewa za a ci kawai ana cewa an haramta suka rika ture tukwanen me za mu koya daga cikin hadisin na daya nikahul muta'ati kana halalan fi awwalil islam li darura kun ji auren muta'a farkon musulunci ya halatta amma saboda wata larura na biyu na ku ta'lilil mazkur halattawa farko da aka faɗa an shafe ta wa isbatu ta'ri wa ta'kidi wa ta'bidi kun ji an tabbatar da haramci an karfafa haramcin kuma sannan an faɗa ma har abada shi ne ta'abidi na uku nikahul mutaati ya tarattabu alaihi mabati auren muta akwai banza da yawa da take hawa idan ana yi sai daga ciki sai ma da yake kalif tilatul ansab idan wa gaba da dama yanzu na gaba za ta ta kuɗi in da aka ce yanzu an ba da dama har ka tamfurari ba to na gaba za ta ta kuɗi domin kawai wani haka kawai ma zai tafi wani garin kawai ne a wurin muta ya je ya saki da ya biyu ya dawo wata daga nan ba zai koma garin ba zai koma wani garin kuma wata kila ba zai tafi ba kafin ya kawo dole ya yi impregnating wanda ya mutu da ita ita kuma ba za ta zubar da wannan cikin ba maybe yana karami wani ya kuma zuwa ya mutu da ita kaga na sama ta ta kuɗi yawwa na sama za ta ta kuɗi sannan za a rika halatta mata ba tare da akali ingantacce ba na hudu annahu an akli bil umri al umri al aliya an hana cin naman jaki ne anna harisun domin kazanta ne najasa ne tunda Allah ya haramta ko a yau inda wahayi yana sauka ka ga dai naman kago da da za ka je yanzu kana so ka zana shi ne gano a garin nan duk inda ka san ana je da naman tsire in gabu da daddare ka je in ka je wani gurin shaɗe ya kare to inda wato za a ce me ake kiranta Allah zai haramta shi wahayi na sauka da yau Allah ya ce ya haramta duk dadin da yake da dadi da ake ji to a gobe ya koma da jaka shine ma'anar da yake magana daga gobe a gurin sabayin suka ganki yadda ga dan naman alade haka za su kalle ki duk da sun shida domin Allah ne yake haramun ne to su yadda suke wa na tofi ke الحديث العاشر بعد الثلاثمائة حديث نبي يقول قوما أنا أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من أبا هريرة الله قال مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi yace la tun kawul ayyuma hatta tustaba to ba a aurar da ba a aurar da bazawara har sai an nemi umarninta kuma bazawara kar ka dauka wai je me in dai ta taba aure ta san ta namiji duk kankancin shekarun ta ko to ku tambaye ta wani ya zo wannan abin da iyaye suke aita mata hayariya a cewa sai ta fito da miji kuma ko babu to shine yake samun matsala mun faɗa karatun mu na jera ai na faɗi wannan kalma cewa jaurawa suna da korafi mai yawa cewa da iyaye suke kallon maza na zuwa gurin su casa'in da tara da tsigo tara bisa ɗari duk ba aure ne yake kawo su tunanin namiji tun da ta san ɗa namiji yanzu ya iska ke kawai ni mun tattauna da su da yawa akan wannan matsalar saboda haka iyaye su zama extra careful akan kula da ƴaƴan domin kar su jefa su wani abu da yawa za ga mutum da babban riga kamar rinsu na mutum ya ja manyan kaya ya sa hula in ka zo wuce ya zoro ka ɗauka wani mutumin kirki ne billahi lazi ba aure ne ya kawo shi ba sai ya shigo ai da kana da sirri wajen ranka kai rikodin ka ji hirar da yake mata ba wani ne ya kawo shi ba wanda ya je gurin bazawara yanzu har Allah ya gaji wa ɗaya biyu a nan yanzu ya ce ba shi kawai in ya fahimci yanzu bazawara sai ka gaya mata me take bukata ba sai ka gaya mata ba saboda haka ita da an tambaye ta zuwa ɗaya biyu uku ana tambaye ta za ta yi bayani shi ma kuma ya san me yake daga nan aure kawai za amma bazawara a ce shekarar ka biyar kana zuwa ƙarya kake yi munafiki bazawara a shekara biyar dama shi wanda ya je gurin budurwa shekara goma har bautar gunki yake a wannan ne bautar gunki ne yawwa sai ta gama wayo ta rika ma ta ce da gane ba kai ne jirin cinta ba dama can buga mata ake yawwa to saboda haka wannan a tafi ta amara har sai an nemi umarnin da haka yake a shari'a domin ba zawara wato hankalin da ya nuna domin ta san ɗan namiji in ta san me ya kamata ta bukata wala tun kawul bikiru ba a auren da budurwa a ta fi ta adana ita ma sai an nemi izininta ita wajen umarnin ita za ta bayani ya ce umma gaskiya wane yi mun wane bai mun ba ko wata kakarta ta yi masa bayani ba na zan su saboda kaza da kaza da kaza ba na so ba a tara mumini sau biyu a rami ɗaya tana da wannan hankalin da tunanin da za ta gane ita kuma budurwa a tafi ta azana har sai an nemi injininta can umarni na bazawara nan injini kalu ya rasulullah tabbai suka yi firgit domin sun san su yaransu saboda kunya da sanin ya kamata ba ma za magana tace ya rasulullah fa kai bai idinuha ya ya idinin mace ibduwa yake kada ji annabi yace an taskuta za ku ga dai muku shiru ba na mu yanzu ke da bibiya ba a ai yanzu tun daga mu neman saurayin ma suke tattauna da babarta tana wa ai gayan nan yayi umma wallahi ko ta to kai za a tattauna ai yayi ya haɗu ta ne kawai wanda ce yaran da wani haka kuma za a dora a dai hirar ai ka za ka za shi kenan ai ya haɗu magabatan mu a da ba wai kafin social media da wayan abubuwan su shigo na zamani yadda ake yi wannan tsarin da sabai suka to in aka kirawo mace za a tambaye ta wallahi ji suke yi in ma za a tambaye ta wata kila kakarta ko wata kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifi ko kanwar mahaifi su za su zo su zaunar da ita a ce yaya a cikin guda biyun nan wa kike so ba za ta yi magana ba kawai wayannan guda biyun iyaye su za su observe ki ta kallon ta a nan za su haɗa rahoto ta kai comprehensive report gurin baba cewa kaza kuma wallahi shi ne result din kallon ta akwai da za ta ta kallon movement din ta kawai a lokacin da ake tambaye ta wani irin yanayi kake yi idan biyo na a hannunta ko wani abu tana wata da shi za a ga kawai idan a ƙasa ne idan aka ga tana kaɗo ƙasa gaba sai a ce cuta na yi ko ta sani ko ba ta sani ba lokacin da take kaɗa biran ta gaba to ba ta yi ba za ta gaya muku ba amma ba ta yi idan kuka ga mace da shi wata za ta je tana lallashi ta sai ta yi dabara ta taɓa hawayen in ta ji ki da ɗumi ko ta ce ba ta yi idan babu ɗumi da zo da ce tana son sa kukan daɗi ne amma wanda ne yanzu kan ka bari sai yanzu a haka billahi da jikan ka bari yawa za a je kurkuru da da dare ka gaya ma in kana son kanka da arziki ka sake ni don ba ka yi haka yi da kyau ko to wannan shi sannan wata yarinya ce za a nemi izinin wanda ba ka baka dama ka aure da ita karamar yarinya wanda za ka iya bawa tsoro da wuka in ba ki zauna ba sai na yanka to sai ka auna da yanka irin yarinya da kake in ba ki zauna ba billahi da jinje na yanka kuma za ta ji tsoro ta zauna zaman aure to ita ce za ka yi mata aure kawai a matsayin yarinya sai ka aure yanzu ai shekara nawa kenan dan Allah ka kai magana dan Allah yawa yawa da ya ne ka kai ya zo na kai dan tsoho wai ko an ba shi ba mai kuma yake wannan cewa an gane ko yawa agwara da kai muku bulala eh bidiyo da hadisi ya za mu koya a ƙarƙashin hadisi النهي عن نكاح المرأة التي فارقت زوجها بعد نكاح القديم حتى تستعمل hani ne an yi hani akan wato auren matar da take bazawara kawai ga lokaci ai kaza ai ku gidan ku masu kaza ne kafin ta fito kenan ai ku ba ai muku kaza a gida kafin ta zama bazawara kenan amma ta zama bazawara in kai wani abu na fin karfi ka saba wa jara'a na biyu min shuruɗi fi haɗi akalin nika muwafaqatul mar'a in ana zo aure inganta shi ne sai matar ta yarda ai kun ga abin da aka yi ku yi su da bayyana kenan aka kira wata kan yana mata bitar zai dai duk kowa yana tausaya ba kowa tausayin zai yi saboda gaba ɗaya ya zama wani iri bitar ne zai yi mata kawai da ibn abbas yace da an hango shi ana ganin sa za a ce to mutum ya fata wuce wallahi an tabbatar za wuce wata rana ga ya annabi da yace wa na to sai da annabi ya kira barira yace da yace ki taimaka wa bawan Allah nan kin ga kaza kaza kaza karshe kafa hu awwal tace ya rasulullah umarni kake bani ko shawara yace shawara ce tace to ba da yi yace to da yi da ni ai za mu zo nan gaba mu ji cewa zaɓi zaɓi cewa akwai lokacin da ma iyaye za su yi wa zaɓi ya zama shi ne mafi alƙairi din to annaba ne salatu wa salam ma shi ma akwai wanda yi wa zaɓi kamar yadda a bani mafi binti kai manema biyu duk sun fito wani kila sati ne zuwa mu yi magana akan me ma ake nufi da auren dole a gurin bahaushe domin abin da bahaushe yake kira da auren dole a yanzu ba shi ne kuma auren dole na shari'a ba wasu daga ciki na'am ban ce lokaci yayi an gane kuwa wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna da ko Allah da sunan sa tawa da tsokin kamar ofka Allah ka zaba mana a cikin duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk awo to bismillah